بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي 15 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 28 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri al-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda littafin shi dinnan kuma na da gaske littafai da suke bayani akan daraja da falala da manhajin ilimi a bisa tafarkin magabata yan ba manta ba muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda ya tace ainihin wato abin da ya inganta daga wanda bai inganta ba daga wannan littafi za mu tashi daga lambar gaba ta 517 a inda malam ya ce wa ƙala abul aswad du'ali yana magana akan wato wani babi da ya kira babun jami' fi fadl al-ilm yace abul aswad du'ali ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai ɗalibin sayyidina ali ne radiyallahu anhu yana cewa إذا أردت أن يكذبك الشيخ فلقنه yana magana akan wato irin ɗabi'u da halaye da ya wajaba ya lazimci wato ɗalibai da malamai da masu koyon karatu a cikin wannan fasli na babun jami fi fadli al'alim wal muta'allim yace idza aratta an yukadhibaka shehu idan kana so malami ya ƙaryata ka falaqinhu ka dinga saka mishi bakin yana magana wato yana maka wato ba yana umarninka da kai haka bane yana ba ka shehi in kana so ka samu matsala da malaminka in yana magana ka dinga tsoma baki shine ma'anar at-tarqi ka dinga wurgo mishi kalma ko ka dinga wurgo mishi aya ko ka dinga ƙara sa mishi baitin waka in ya ja ko in yana jan baki ko yana fassara ka dinga tsoma baki yace to wannan babu abin da zai siyan maka abun malami sai fitina yace zakarahu qatada wa ghayruhu an abil aswad qatada ibn di'ama da walinsa sun ambaci wannan magana daga abul aswadi ad-du'ali wa qala al-khalil ibn ahmad al-khalil ibn ahmad al-farahidi babban malamin nan cikin malamai na tabi'ai yace idza aqta'a bi hadratika man ta'lamu annahu ya'lafu min irshadika mutumin da kasancewa baya son kai mishi gyara a ɗabi'ance ka san bai son karɓar gyara a wurin irinka in ya kuskure a gabanka falatarun da alihin khata'u karka ce za ka masa gyara yadda ka idanar ba ta hu ala khata'ihi don ka so ka faɗakar da shi akan kuskurensa asra'ata ifadatahu za ka wato yi asarar samun fa'ida a wurinsa, wakta sabta a dawatahu kuma za ka siyo kanka gaba. Wato malamai iri-iri ne, kamar da sauran mutane suke, kowa da ɗabi'arsa, kamar da muka shafa kuma. Wannan ɗabi'a tashi ta riga malantarsa, ɗabi'ar haka Allah yake halittar mutane da ita, ko kuma yau da gobe su yi development ɗinta. To kuma dai yayi ne tana rigayar malantar malanta ke riskan mutum da tare da shi mai haƙuri ko mai fushi mai surutu ko shuru-shuru mai kyauta ko marowaci masifaffe ko mai sauƙin mu'amala dama yana da wannan ɗabi'a to malanta kuma in ta zo galibi a tunaninmu na mutane muna tunanin to malantar shi ko iliminsa ko mukaminsa ko matsayinsa ya kamata ya canza mishi wannan ɗabi'u amma kuma reality shine ba sa canzuwa da wuri haka ba sa canzuwa to wannan halin yakan yi dagawa yakan tashi ya hau kan wadancan da muke gani baya ba sa danne shi baya abin da wato kasa yin abin da ya saba yi don wai kawai a ya zama malami shi ne ke cewa in ka lura da mutum wanda baya san a mai gyara wanda kwata-kwata harkar shi ta malanta bai san gyara a majalisun shi bai san ka tsawa mashi baki wani ko ka bara ma bai so kawai to karkai don ka zauna lafiya da shi ya ce وقال الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي الكوفي شما مالبي ne cikin tabi'ai rasuwar Amir shekara ta 103 ne bayan hijira Allah ya gafarta mishi yace salla Zaid ibn Thabit ala janazatin wata rana malam Zaid ibn Thabit yema wata gawa salla thumma qurribat lahu baghlatuhu liyarkaba sannan sai aka kusanto mishi da wato alfadarsa dan ya hawo faja ibn abbas fa akhadha bi rikabi sai ibn abbas ya zo ya kama linzamin wannan ainihin wato wannan abun hawa fa qala lahu zaid sai dai ya ce mishi khalli anhu ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan gidan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyale wannan abun hawa ka bar wajen nan fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce hakaza yuf'alu bil ulama'i wal kubara irin wannan girmamawan shi aka ce a yi ma malamai da manya ta haka ko da nake ɗan babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai malami na ne kana da haƙƙin girmamawa a wajena wa za da babu fiyadar hadisi wasu sun ƙara a cikin wannan hadisin da cewa inna zaid ibn thabit kafa ibn ibn abbas cewa lalle shi ne dan thabit yema ibn abbas tukwici ya rama mashi wannan aikin alkhairi a ala akhadhihi bi rikabihi an qabbala yadahu sai shi kuma ya kama hannun ibnu abbas sai ya sumbanta wa qala yace haka za a umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma yace mu kuma an ce mana mu girmama mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rama mishi wa hadhihi ziyadatu min ahli ilmi man yunkiruha yace duk da yake wasu suna inkarin wannan kari wal jinazatu kanat jinazata ummi zaidi bin thabit ummi zaid bin thabit yace kuma jana'izar ma ta mahaifiyarsa ne shi zaid bin thabit sallallahu alaiha zaid wa kabbara arba'a zaid ya mata sallah kuma kabbara hudu ya mata wa akhadha ibn abbas bi rikabihi yawma idh dai wannan ishara ne zuwa ga girman malami ko da kana ganin a asali kai ka fi shi karama kai dan masu kuɗi ne ko dan wani shugaba ne ko kuma kai da kanka kai ne mai kuɗin ko shugaba ko wani wanda ka fi shi dangantaka ƙabilarku ko yaranku ko irin sana'ar danginku ta fi irin tasu to wannan bai hana ka girmama shi ba wajibi ne ka girmama shi a matsayin shi na malamin da ke karantar da kai wa an zuhri qal muhammad ibn shahab ibn zuhri yana cewa naqalu sakhri aysaru min takriri al hadith yace daga dutse yafi mini sauki fiye da a ce in maimaita hadisi in karanta da wani hadisi a majalisi na bayan an tashi wani ya ce ala ga ta mala maimaita ma wannan hadisi ya ce to wannan yafi mini wahala fiye da wato daga dutse daga inda yake banda yake nufi shine zaka kula da menene abin da malami baya so akwai wanda bai so ka mai magana in ya tashi aji akwai wanda baya son tambaya da za ta gintse mai karatu akwai wanda baya son ka dame shi da yawan message ko buga waya ko yawan bokal ga sanin da iri daban-daban ko yawan tambaya mara ma'ana to za ka lura da irin reaction ɗin da yake yanzu na san wani malamin wanda shi ba abin da ya tsana a duniya illa ka ce mashi alaga ta malam da Allah ina da wata ƴar tambaya in dai ka sabanta ta ce ƴar tambaya to Allah ba zai amsa ci to ka amsa ta da kanka ba wato ba wani abu bane kenan mai wahala ka kuma hala a ɗabi'anci shi kuma ɗalibi ne ga wannan ai cikin ladabi ne amma shi kawai ya tsani wannan kana cewa haka to ka ɓata komai a kwanda kuma bai so a ci mashi alaga ta malam wani malami ya ce kaza shi shi yanzu ya bada amsa to shi ba zai amsa to sai sai an lura da ɗabi'ar malami da yadda yake sai ka bi shi haka sai ku zauna lafiya وقال قتادة إذا أدت الحديث في مجلس إذا أدت الحديث في مجلس ذهب نوره نور إن ميميت إن أنا ميميت حديثي أولي قدا مجلسي قدا to albarkar hadisin da hasken shi sai ta tafi sai zama abu bai da wani kima isan da ake karanta na farko ka tsaya ka ji kar kai tunanin akwai dama ta biyu da za a maimaita babu ita wa qala shurba kullama sami'tu kullaman sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdul ci duk wanda naji hadisi a wurin sa to ni kamar bawan sa wajen biyayya da da'a da kuma haƙuri da shi kaga bawa an umarce shi da ya biyayya ya da'a kuma ya haƙuri da ainihin wato mai gidansa wa qala al-hasan kana talib al-ilmi kana talib al-ilmi yura dhalika fi sam'ihi wa basarihi wa takhashshu'ihi daliban ilimi a da ya kasance da an gansu ana gane cewa su dalibai ne a wurin jinsu da ganinsu da natsuwarsu wato suna da kyakkyawan saurare da kyakkyawan natsuwa sun bambanta da sauran mutane duk inda aka gansu za a iya gane wannan ɗalibin ilimi ne kamar da kasan misali a wannan zamanin akwai mutanen da by virtue of wani training da aka musa wani profession za ga sun bambanta da mutane kamar sojoji din da soja yake za ga yadda yake conducting kansa ya bambanta da sauran mutane so da wani training daban da da sauran mutane to a da haka ɗaliban ilimi suke ba ka taɓa ganin ɗaliban ilimi an zo gun walima ana wawa abinci da shi ko ana hargowa da shi da ko da akan abun hawa yake irin tafiyar da yake akan abun hawan ta bambanta ballantana kuma a majalisar ilimi amma yanzu sai ka ga mutum ya ta abin nan harigido iri daban-daban kamar ma ka ce ko bihin bai sani ba Allah shi kyauta وكان عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا أضبت الحلقة فأنصت yace koyan hadisi to inda zaka gane daga sai hadisi ake koyar shine zama majalisin malami ne da mutum dalibai daya biyu uku hudu yace in majalisin hadisi ya yawa to kai shiru kai kai malami kar ka biya ma yawa da can da Qur'ani da hadisi da gaske da wannan fara da fiqh ma duk inda ake wani abin arziki na karatu to asali ba a da yawa mutane su dinga ruduwa da wai sai an cika majalisi dama ba a cikawa sam mun yi magana a nan da da yawan kuke tunawa Usaimin wannan Usaimin rahmatullahi alaihi duk wannan yawan na ilimin Usaimin yakan zo majalisi shekar da mutum uku ne mutum hudu mutum biyar wata rana ma shi yake fara zuwa majalisar sai ya jira ɗaliban ɗaliban shi suke ba da labarin wata rana ma sai zo ya tarar da kamar mutum ɗaya ne haka sai ya ajiye littafin ya ce bari ya nafula kafin su taru kafin ya gama nafula wannan mutum ɗaya ma shi ba karatun ma ya zo ba shi ma sabga shi yake kawai ya yi sila ne ya tafi abin shi amma ko bai taɓa fasa wannan karatun a harami haka ba wani lokaci daga shi sai masu rahoton ɗin kawai suke yanzu ka duba irin littafin da aka rubuta daga littafin shi haka ibn malik mai alfiya ibn malik bai da ɗalibai mutane ba su san irin karatun shi ya musu zirfi shi sa ya ta rubuce rubuce duk wani malami da ka ji labari ya bunƙasa za ka samu da irin wannan matsala musamman a majalisin da na koyan ilimi mu kiyaye jawab da haka malaman haddasa da malaman allo irin masu karantar da karatu mai kyau din da kaje mutane ne kaɗan dama ta harkar kirki ba ta taɓa ba ta samun wannan farin cikin da farin jinin na kowa ya nita yanzu ka je ka tarar in ka shiga youtube za ka tarar da karatun wani babban malami da ya karantar da ilimi mai nagarta an saka bidiyon na karatun watakila ya kai shekara biyar in ka duba number of viewers suwaye suka kalla sai ga ci mutum talatin ko mutum saba'in sai ka je ka duba wani bidiyo na wata waka na wani shekari ko ta shekariya da aka saka shekarun jiya ko wani fim da aka saka last week sai ga mutum miliyan biyu sun kalla mutum dubu ɗari takwas sun kalla saboda dama kamar da waka yake cewa innal kirama kalilu masu daraja dama kaɗan ne yanzu ba masu kuɗi ba su ne kaɗan a cikin mutane ba talakawa suke da yawa sau talakawa su ne karabuci to haka jahilai ba su suke da yawa ba saboda karabuci ne su har yanzu da ake ganin hadda alkur'ani ta yi sauƙi ƙarshen zamani har yanzu mutum ne mahaddata alkur'ani gangan aka kwatanta da wanda ba su haɗa shi hayar da wata ƙila ba su kai 2% ba na mutane har yanzu misali a gari kamar zariya ko kano ko sokoto ko maiduguri mutum nawa za a kirga a ce da gaske waɗannan masana hadisi a birni kamar kano watakila a samu ashirin ko talatin mutum nawa ne a kano sama da miliyan kaza ake cewa ku kuma ka je majalisin mutum nawa za ka gani ka kwatanta da majalisin karatun alkur'ani ko majalisin abin da karatun hadisi da gidan ƙwallo insanin da ake karatun alkur'ani fa yana ma da farin jini kenan karatun malam da tabari amma yau mutane da suke zuwa in a ranar akwai wani babban match na champions league ranar su ba za su zo na rantsi da Allah galibin su yan kallon ƙwallo ne kuma mutane da yawa ba su ma iya karatu su haka ɗabi'an mutane suke tun da Allah ya halicci duniya haka ya halicci da wannan tsarin kisa hankalinka ya daina tashi ka daina neman wai sai kaga an cika a majalisin ka in ba a cika ba ba ka jin ƙwazon yi sai ka ga mutane mutane yayi suke bi kawai da hayaniya da sharholiya amma asalin abin da zai amfane su ba sa biye masu asali amfani na duniya da sharholiya da suke biyawa إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر لهو واسع رشن رشن رشن مفاهيم wanda yaro yake laqib amin shine wasa irin da yaro lahu shine wato wasa wanda in kai shi asara ce kaga shi yaro yana da free time da ba zai yi wasa amma ba zai wasan da zai mishi amfani ba to shi ko lahu shine mutumin da yake da abin yi da lokacinsa matashi ko saurayi ko babba amma ya biye ma wasa ya ta yi sai ga mutum da girman shi ya zauna kawai yana ta yin gem a waya ya wuni yana yin gem ko a tv ko ya zauna ya ta kallon fina-finai series ko ya zauna zaman fira kawai a wuni ana fira tun da garin allah ya waye za a yi tafiran nan ana bin inuwa har dare har sai 'yan sanda sun fara raka mutane da gudu bai yi komai da zai amfani shi ana karatu tsakanin magarba da isha a masallaci mutane za su sallar magarba nan amma sai dai su ta bakin masallacin da bakin anguwa su jira wai suna jiran isha saboda asara jama'a sai da daga malam sai wasu usare kwaya uku sai wasu baki wanda su ma ba su san da su je bane ba su da abokai ne sai ko su shiga masallacin su kallon jama'a muna cikin wato damuwa akan irin wannan imuwar irin kuma sannan idan mas'ala ta taso akan addini kowa ya ce zai saka baki kaga da ya kamata sai ka hakura ba ka ta cewa a wannan matsala amma sai kowa ya ce shi ma sai ya saka baki sai an ji opinion ɗinsa sai ya yi rubutu a jarida sai ya yi bidiyo sai ya tattauna a facebook sai ya yi kaza ya yi kaza wallahu wallahu musta ya ce to da zarar majalisin ya yawa sai ka tashi akwai malamai da dama da suke haka har su wakilu ya kasance haka in ya zo majalisi ya ga mutane da yawa sai ce waɗannan ba su ne ɗalibina ba ya yarda wa an ibrahima ibrahim an-nakhai qala yake cewa kunna na ake masruqan fa nata'allamu min hadihi wa dalbihi mukan je kun masruq ba wai koyan karatu kawai ba fa nata'allamu min hadihi mu koyi shiriyar sa wa dalbihi da kuma wato abin nan da za a ce tafarkinsa wato zama da malamai na kirki ba wai karatun kaɗai ba hatta tafarki da ɗabi'a da tsare-tsaren rayuwar su ake koya wakala maimun ibnu mihran maimun ibnu mihran ar-raqi alqalin nan abu ayyub wanda ya rasu shekara ta 17 duk wadannan tabi'ai yace la tumari aliman wala jahili kar kai musu da jahili kar kai musu da malami wato kar kai musu gaba daya fa innaka in marita alima in kana musu da malamin kana jayayya da malamin khadana anka ilmu ilmu sai taskace maka ilimin su bari baka ilimin su malami ya faɗi magana ka kawai cewa alaga ta malam ba haka bane wallahi gaskiya malamin muna da wani fahimta da bamu gane malami yana magana kana sa baki a matsayin ka na dalibi to sai taskace ilimin sa sai ya fasa faɗa maka wa in marita jahilan idan kuma kai musu da jahili kasha da sadaruka zuciyarka za ta bushe bakin ciki zai dame ka kai mai ilimi in kai musu da jahili kai kuma jahili kai musu da mai ilimi kai kanka asara wa fi riwayatin wata riwaya ce la tubali man huwa a'lam mink karka musu da wanda yafi ka ilimi fa idza fa'alta zalika sadana anka ilma wa lam yadurruhu wa lam yadurruhu ma qulta shay'a abinda ka faɗa ba zai cutar da shi wa ukhra wata kuma yace la tubali man huwa a'lam mink fa innaka in malita khazana anka ilma wa lam yubali ma sana'ata ba ruwan shi da abinda kai ya ya koyi iliminsa وعن الزهري قال كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا محمد بن شامل الزهري yana faɗan wannan labari daga malaminsa Abu Salama dan Abdurrahman wanda Abu Salama yana daga cikin fa al-fuqaha as-sab'a min at-tabi'in amma ya dade a rayuwarsa yana takeicin wannan abin da yayi saboda yayi asarar ilimi mai yawa ji girman ilimin Ibn Abbas amma Ibn Abbas kamar sauran mutane baya son katsalandan in yana karantawa shi kuma Abu Salama dan Abdurrahman sa'ayi ibnu abbas ne a shekaru wato ibnu abbas bai wani girme shi da shekaru na zuwa amma kuma shi ibnu abbas sahabi ne dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi ya mushi addu'a sannan malaman shi sun safi su ali su umar su zai da sabi su aisha sun ninka mushi ninkin ba ninkin ilimi za ka yi zama kamar yadda aka sani ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin al'ummar musulunci kai abu suna wasu abdurrahman sai kana ganin wannan ba shekara uku kawai ya ba da ku shekara biyar kuma ni ba ba na wasa ba ne da ka sai dinga mai katsalandan yana magana a kan aya ko wani hadisi ce eh to ni ma ina da wani ƙarin bayani alaga ta mala amma da dama faɗa eh wannan ayar da ka yi bayani alaga ta mala akwai wata matsala a cikin ta kaza kaza kaza yana shishige mai ci shikenan sai rabu da shi yace fa hurima bi zalika ilman kathira da ya fasa baki ko sai kula ba su sayar baki to shikenan faraji sai gama bandaba da mashi to shikenan subhanakallahumma wa bihamdika atashi shi da kanshi daga baya sai gane sa'an dan dinar sun fi shi more karatu ibn abbas sai ji riwaya abu sai cewa ya ga muku sai ibn abbas ce amma ni ya akai doka mutu saboda kana mai rashin kunya ka karanta ka iya ne baka da bukata to kawai mutum ya yi ya tara ana cin abinci a wani gidan abinci ya ce jama'a zan biya wa kowa sau ne ta ni ba na su ni ina da kuɗi na kaga shi ba za a biya mai amma da kamar an biya maka sai ka haɗa da naka ka ƙari ke to haka yi kawai ibnu abbasin wannan abin jama'a iya rayuwarsa yana wannan da damar cewa bai kyauta wa kansa duk da ya zama malami wa an shaɗi yusuf bin harun li nafsi fi qasidatin lahu وأجلهم وأجلهم في كل عين علم فيرى له الإجلال كل جليل ولذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التأذيب والتبجيل يتي وأقود وأجله في كل عين علم abin da yake ɗaukaka shi a gaban kowane ido shi ne ilminsu fayyara lagun ijilala kullu jalil daga duk wani mai daraja yana ganin darajar mai ilimi walidhalika ulama kal khulafa'i inda nas daga zaka su malamai ana girmama su kamar yadda ake girmama sarakuna fit ta'zim wajen girmama su wacce bujiri da ba su girma da daraja wa qala abu umar warwina min wujuhin kathira an abi salamata annahu qala murwaito ta hanyoyi da dama daga abu salamata ɗan abdurrahman ɗan auf yana cewa laura faktu ibn abbas da na bi ibn abbas a hankali da na bi shi a hankali lastakharajtu minhu ilman kathira ce wallahi da na samu ilimi mai yawa in an tana mun karanta wannan a cikin sharaf ashabil hadith eh kuma ya zo a cikin aljami da ahkamir rawi wa adab sabi na al-khadim bagdadi a ga yana malaka isharar zuwa gare shi wa qala al-hukama masu hikima suna cewa idan jalastan ulama in ka zauna da malamai fa kun ala an tasma'a ahrasa minka ala an taqula ka zama ka fi kwadayin sauraron maganar su fiye da kwadayin tsoma musu baki kai ta aliki jama'a kula da muhimmancin wannan magana ka zauna a makaranta a aji ko a wurin karatu da zama ba wanda ya san muryarka ba wanda ya san bakinka ya fi maka alheri fiye da malamin ya gane ka wannan kuma jama'a ina ga ya kuma amfani a makarantar boko kaga lakcarori galibin su ba sa son katsalandar suna magana ka zama wai kai kai ne gurin aji ku ne masu yin tambaya ku ne idan malami ya zo yana son wata wata wata matsala ku ne masu ku sauri ku google ku ko akan daidai yake kafin a tashi kai mana ka sa baki ko ka ce kana da comment to za ka gane kuran ba za ka ci kwasu nan ko kuma idan ka saba cin iranin da kyar za ka tsira da shi nan da nan zai maki ɗan cewa ok wannan yana so ya ƙure ne a harka addini wani lokaci da sauƙi akwai malamin da bai damu ba amma wallahi a harkar boko wallahi kuni ba na son wannan aji wani koyi muku ba ina lecturing ba na son kowa ya samu baki ko bari in gama abin da ban faɗa ba zan kada kai bari dan ka sa baki amma amma wallahi zan tsare ka ba na so saboda wani lokaci akwai sequence na tunaninka da yake tahowa ideas da suke zo maka to da wani ya sa baki sai gintse maka wannan sequence sai ka manta abin da kake magana to dan haka ka kiyayi wannan dan ka tsira lami lafiya ku haɗu da shi kawai a jarabawa a gane ka a takardarka a skill ɗinka a gane mai tafiya amma ka dinga nuna wai kai ka iya kuma ka nuna kira ga galibin masu wannan taɓarar da da kin sai kila ba sai ai ta mamaki bayan da ya fito wato ya aka yi suka yi haka su suka jawo kansu wa qala husayn ibn ali ibnihi ya bunay idza jalasta al ulama fa kun ala an tasma'a ahrasa minka ala an taqula wa ta'allam husna al istima'i kama ta'allam husna as samti ka koyi kyakkyawan saurare kamar da kake koyi kyakkyawan shiru wala tabqa ala adin hadithan karka yanke mutum maganarsa wa in tsala ko mun tsayin maganar hatta yumsika har sai ya dakata wannan duka da dalili ake kula mata ba ko wajen mitin ko wajen tattaunawa ne galibin wasu ba su da hakurin wani ya gama faɗi sannan kamar to ya zama faɗa kenan bai zama tattaunawa wani da ya ji an faɗa abin da yake so ya sa baki kawai zai abin da zai ji hulɗa shi da can to ba daidai ba ne wani وقال الشعبي جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدكم ku kuna da malamai idan kuna da kyakkyawan dabi'a za su yaba su ce wani yana da hankali wani mutumin kirki zai ba da tazkiya a kanka wa in asatum idan kuka munana ta'awwalu lakum sai su muku kyakkyawar fassara wa azarukum su ba ku uzuri wa in akhta'tum idan kun yi kuskure lam ya'anakum ba za su kyare ku ba wa in jahiltum idan kun yi wauta allamukum sai su koya muku su ga yadda yake wa in shahidu lakum nafa'ukum kuma malamai suka muku kyawun shaida sai ta amfani ku fasl malai ce ga wata gaba wa qala al khalid ibn ahmad hay ila yawdi al khalid ibn ahmad al farahidi wanda ya rasu a shekara ta 170 ne bayan hijira yace fi'il ij'al ta'limaka dirasatan lak koyan karatun da kake ka sanya shi a matsayin hanyar samun darasi na rayuwa hanyar ɗaukan darussa a rayuwa waj'al munazaratal alimi tanbihan lima laysa indaka yace ka tattauna da malami ne a san da kake so ya fadarkar da kai akan abin da baka sani ba wa akthir min al-ilmi li ta'lam yace ka kai yawaita koyon ilimi dan ka samu ilimi wa aqlim minhu li tahfaz sannan ka karanta abin da kake haddacewa haddace shi da kaɗan kaɗan don ya zauna waru ya abu annahu qala aqillu min al-kutubi litahfaz wa aktharu minha ta'lam yace littafin da zaka yi haddace to kaɗan ne ka karanta su littafin da zaka karanta kuma ka yawaita su wato ba yawan tarin littafai a labirarin ka shine abu ne ma ba a me ka karanta Uthaymin da muke kwatance da shi da su gaba ya zo a tarihi ta cewa usman bai tara littafi irin dukkan irin tarin tafadan da da ake alfahari da su bai tara su amma iya wanda yake da su ya karanta kuma ya iya shi sa ka ji ya tambata haka na sai da albani a farkon al'amari zai ba da littafi sai dai na aro sai na labarari haka imamun nawawi akwai malamai da dama wanda talauci ma yana su sama da littafin amma wannan bai hana su karanta ba da haka ba wai tarin littafi ba su littafai ba kamar sutura ce da za a tara a dinga alfahari da su cewa ina da sutura set kaza ko ina da kaya iri kaza ba a su amfanin su karanta وقال كما خليل yake cewa idza aratta an takuna aliman faqsid li fannin min al-ilm idan kana so ka zama alimi masani yace to ka tinkari fanni kwaya ɗaya cikin ilimi ka iya shi wai in aratta an takuna adiban idan ku kana so ka zama dan komai da ruwanka shine ma'anan adib anan faqud min kulli shay'in ahsana to kowanne ilimi ka dan tsakura sai ka zama dai kai jack of all trades ko ina kana da baki ana magana akan tattalin arziki a ji ka dan san wani abu ana magana akan noma da kiwo haka in an zo siyasa haka in an zo usul fiqi in an zo tajwidi ko ina kana da dan wani abu da zaka fara amma babu wanda zaka iya karantawa cikin su kowanne ka dai iya dan sama sama amma in kana so ka zama malami to sai ka samu ilimi kwaya daya kamar yadda shi ya kafe a cikin arabiya shi khalid ko ka kafe a cikin usul fiqi ko hadisi ko fiƙiru ko tarihi ka samu wani abu guda ɗaya ne ka karanta shi kai zurfi a cikin shi zaka zama da wa qala ghayruhu man arada an yakuna hafidan nazara fi fannin wahid min al-ilm in kana so ka zama masani sai kai bincike kai ilimi akan fanni guda ɗaya wa man arada an yakuna aliman wanda ko yake so ga malami ga magari akhadha min kulli ilmin bi nasib sai fiki ilimi daga kowane fanni قال أبو عبيد القاسم بن سلام يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام babban malami da cikin malaman lugar arabiya da hadisi ya rasu a shekara ta 222 yana cewa ma na zara ni rajulun qattu wa kana mufannanan fi al-ulum illa galabtu duk sanda muka tattauna da mutumin da yake ganin ya san komai a cikin kowane ilimi to nakan kure shi wala na zara ni rajulun zu fannin wahid mutumin da ko ilimi ɗaya ya iya muka tura da shi illa galaba ne sai ya kure fi ilmihi zalika akan wannan harkar tashi wa qala khalid ibn yahya al-barmak ibn barmak wazir wazir nan na na banu abul abbas khalid ibn yahya ibn barmak yana cewa ɗansa ya bunayya khudh min kulli ilmin bi hazzin yi kokari ka samu rabanka a kowane ilmi fa innaka illam taf'al in baka yi haka ba jahilta zaka zama jahili wa in jahilta shay'an min al-ilmi duk abinda ko baka sani ba cikin ilimi adaitahu zakai gaba da shi dan ma jahilta idan baka san shi wa azizun alayya an tu'adi shay'an min al-ilmi ni kuma bana san a ce kamar ka kawai gari kana fada da wani ilimi zaka wannan ce dabi'a mutane sai ga malami yana karanta da ɗaliban shi amma kuma a cikin karantarwa yana sukan wani ilimi saboda bai ilimin ba shi ba ruwanku da larabci ai karatu yahudawa ne arabiya ba ta da wani amfani aka zaka iya zama malamai ya faɗa wannan ko me usulul fiqi karatu ne na mu'tazila saboda bai iya bane me musalawul hadis wani sabon karatu ne da aka kuma shi ana kaita hadisai saboda bai iya ba me tajwidi ci kakalan larabawa ne duk in ka ji mutum yana irin wannan sukar to ilimin da bai sani da yake suka da ya gane sai ya je ya koya sai zai koya wa ɗaliban shi ko kuma ya ce ku tafi ku koya a gowa da sai ya zauna lafiya za ka cikin irin wannan baramba da ma a cikin bakunan masu karantarwa Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa an shaɗi abdullahi bin muhammad bin yusufa fala talumhum ala inkari ma nakaru fa inna ma khuliqu a ada'a ma jahil yace fala ta lura kar ka dinga zargin mutane ala inkari ma nakam idan sun kyamaci wani abu da kaji sun kyamace shi fa inna ma khuliqu a'da amajih an halicci mutane da dabi'ar kin abin da ba sani to wani tariki da so da mana anan shine jama'a wallahi kun ga wannan jarabawa ce Allah yake wa dan na taɓa tunawa da daɗewa ma ya taɓa wannan magana Allah ya gafarta mai yace kuma fa nan gaba za ku rukunin kai ta wasu abubuwa ba malam wasu ku sun tuna wannan magana to kaga mun zo lokacin yanzu yanzu annan tara hadisi kaje mutum yana musu wata mas'ala ta ilimi sananniya ilimi ko yace saboda albani ba haka ya karanta ba ko shi bai taba jin ta ba ko makamanta haka sai ka ji takaici ka ji kamar ka dalla mishi ma ga sanan da yawa masail na ilimi da ake kawo kan sai ga mutane sun kasa gane ko sun kasa fahimta to jarabawa ce kuma ka bayyana fara nan wannan ya sa yanzu kai sai ka tuna ka ba wa wasu mutane uzuri waɗanda suka dinga karyata wasu nasoshi da wasu maganganu ashe ba wai kawai sun nufaci karyatawa ba ne a abin ne ya musu nauyi kamar da ashe kulamani yake cewa ita gaskiya dama ta da nauyi to ka sauƙaƙa wajen faɗanta ka faɗi ta cikin sauƙi kar ka ƙara mata nauyi mutane sun karanta muktasar sun karanta iziya da risala da ƙurƙumi shekara arba'in ana yi wani ma ya haddace su kawai zuwa ce ai kaza ba daidai ba ne kuskure ne rana ɗaya kuma a gaya musu da tsauri wala ba su karɓa ba a ɗabi'ance ba za su karɓa ba za kuma hanyar ba su karɓa ba to kai ma da kake wannan kana da ai mu duk hadisi ko mun yadda sai kuma zo kawai hadisi gaba sai ka kasa karɓar shi me yasa ka kasa kai ma saboda irin wancan zahirar ce amma kaga kai ka baka ka uzuri su ka hana su uzuri kaga wannan zalunci ne a hukunci gaba dukkan biyun kuskure ne da nasu da naka da kuskure ne kamata yi ka zama ka zama inda suke cewa kun iblan lil haqiqati ka zama da mai biyayya ga gaskiya inda ka ganta ka karba akwai masail da yawa jama'a cikin ilimi waɗanda wallahi har yanzu ba mu iya su ba ya kamata mu san wannan mu daina ɗauka wai mun san komai wannan ya daga cikin gururi da ɗaliban makarantar nan ta makara da salafiya ba na san faɗa wannan magana amma dole a bauta don mutane su san matsayin su yawa kuma ba mu kaɗai muke da ilimi ba mutane da dama suna da ilimi kuma suna karatu karka ɗauka wai duk abin da ban karanta ba a nan ko ba san shi ba a nan wai babu shi karka yi saurin haka kar da ka ji matsala ba ka fara jinta daga bakin malamanka ba waɗanda ka yi da su kai in karanta wanda ka kai ko kuma ka ɗauka wai ai babu wani malami sai malamanka za mu za mu karanta wata magana mai alaƙa da haka yanzu ka dinga natsuwa in ka ji ana faɗin magana ta ilimi kamar yadda malam yake faɗa kullum yace in ka ji mu kafin kai sai ƙarya muke ko gaskiya muke ka saurara ta to har yanzu wannan ka'idar ba a kan shi malam ka zaka ɗauka ta ɗauka kan dukkan malamai musamman waɗanda al'umma su kuma shi da akan cewa malamai ne da ke kuma ka buɗe ƙirjin ka zama gaskiya kai kake nema saboda irin wannan magana ita ce fa inna ma khuliqu a ada a majahil Allah ya halicci mutane da ɗabi'ar kyamar abin da ba su sani amma yau da gobe yau da gobe suna ci suna ci akwai lokacin da fa malaki ba gama na labarin wani mutum da suka tattauna akan wata mas'ala bulugul maram hadisi na cikin bulugul maram wala yace mishi je ka kawo bulugul maram daga gidanka a gona maka shi da ya kawo bulugul maram aka bude ya gani inda aka yace a ƙarya ne wannan bulugun bugun yahudawa ne anan yayin da bulugul maram yace baya san wannan bulugul maram bulugul maram din shi ne ya dauko daga gida kuma ga hadisin a ciki amma saboda ya riga ya kan musu babu hadisi ya ce ƙarya ne wannan da ya gudawa ne ba shi ba ma ya san wannan kusuri ba to ga wannan ya ka iya da shi sai addu'a to a ce Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamun Allah shi kyauta malam yace wa an matsalin warraq qala mathalu alladhi yawi an alimin wahid mathalu alladhi lahu imra'atun wahid ka ji magana fa idha hadat baqi misalin mutumin da za a ce malamin shi guda ɗaya ne gyal shi kaɗai ne malaminka abin shi kaɗai kake karatu shi kaɗai kake saurara to misalin ka misalin irin abin da ba shi ke ce ma mai mata ɗaya karan motar goro ya ce saboda in tana haila to shi ma ko yana haila bai da wata bai da mafita wato in malamin ka ƙwaya ɗaya ne to kaga duk abin da ya faɗa shi kaɗai ne ilimi a gunka duk abin da bai faɗa ba ba ilimi ba ran da ya mutu kai ma kamar ka mutu ran da baya nan kai ma kamar baka nan ran da ilimin shi ya zo ƙarshe kai ma kamar ilimin ka zo ƙarshe kamar da kasan dai mai mata ɗaya ba yi da wani option ba yi da abin da plan B abin da ta dafa shi dole shi zai ci abin da ta kwaba dole shi zai haƙura in ba ta da in tana cikin wani yanayi duk abin da yake da bukata irin wanda ɗan namiji zai bukata daga iyalinsa dole haka zai haƙura sai dai ta juye juye in makaranci ne ya tashi ya takara ko kuma ya kunna wayar shi ya fara danna status na habaici da magana cewa to Allah ne ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu arziki mu mora kasan galibi status da mutane da suke sakawa kawai abin nan ne ifzazat ne na zukatansu abin da ke damun su ne shi suke saka to haka mutumin da ya tsaya a gun malami daya wallahi jama'a wannan fitina ce da mutane suke ciki ka dauka wai kai wani malami ko ya shi kai kake jin karatun sa Allah ya gafarta mala albari da mu mu lokacin da muka rayu da shi jama'a shi ya dinga mana fara akan cewa ku je ku saro wasu malamai wasu ma fa suna fara da shi amma shi zai ce mana ku je majalisun wani ku ji kuma da ku saro karatu wallahi wasu ma yadda kika ne haka kuma muka din saboda mun yarda da zurfin tunaninsa haka muka dinga zuwa muna sauraron su kuma wallahi sai da muka ji wani ilimi a gunsu wanda ba mu ji ba a wajen shi kuma kaga duka falala tana komawa gare shi wato shi mutum ne wanda bai da irin wannan san kan da wasu mu suke da shi a yanzu wasu ɗalibai da wasu malamai da wasu masu wa'azi yanzu kowa akwai malamin da na sani wanda ya dinga taskace ɗaliban shi ya hana su sauraron kowa ya duk sun ɓata da shi Allah ya sako suke so daga baya sun gane a shi ƙarya kawai yake musu abubuwan da yake cewa zai koya musu wasu su ma su ne masu su sannan kuma sun yi asara wasu su sun rayu a garin zariyar nan suna ganin mala albani amma sun tuba karatu gudu shi saboda malamin su ya ce ku zauna da abin da kuke koya musu kuma ya fasa koya musu yanzu kuma albani ya mutu da aka kullum wancan malamin Allah ya sako suke mishi ya cuce su so da aka kai a matsayinka na mai karantarwa karka ce wai dole sai kai abin ka ba a shi ka kuma ɗalibi kar ka kunta tunanin ka ce dole sai malami da yanzu kalli karatun boko jama'a duk wanda ya je wani akwai wani department da mutum yake karantawa akwai da wanda za ka samu course ɗaya ma sai a ba malamai uku a raba musu wannan awa shida wannan awa hudu wannan awa bakwai kuma kowa za ka ci fa'idarsa akwai akwai akwai akwai akwai department din kashe ka kafin kai graduating a shekara hudu wallahi sai gabu da malamai sama da 40 kowa da abin da zai kusura maka sai ka hada shi zama ilimin ka ko da makarantar primary ce da zarar an wuce primary 4 ake fara teacher per subject ba a teacher per class saboda ka hada khibrat na malamai daban-daban amma sai mutum ya cewa ni ya wani kawai da ke saurari ba ruwa da kowa sai shi to ka zama wawa ga dai annabi yana raye amma sabai suna koya kun junansu kare wata da ke shi da ake mashi wani suna koya a wurin junansu mun sha karantawa warwina mithl qawli maqalin hadha an abi an ayyuba as-sakhtiyani qala daga ayyuba as-sakhtiyani yake cewa alladhi lahu fil fiqhi mu'allimun wahidun karrajuli lahu imra'atun wahidah wanda malamin shi ɗaya ne to kamar abokin gauro ne mata ɗaya abokin karan motar gauro eh qala bilal ibn abi barda bilal dan gidan abi barda dan gidan abu musa jika musa ashari wanda yayi alƙali a basara wannan ya saka shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri ya saka shi daga baya kuma suka bata ya kama shi ya kulle shi a gidan yaro bayan mutu shekara 125 Allah ya gafarta mishi yace la yamna'ukum su'u ma ta'lamuna minna an takbalu ahsana ma tasba'una minna kada abinda kuka sani na halin mummuna mu masu karantawa inji shi ya hana ka ci moriyar abinda muke da shi da kyau duk malami na da wani hali mara kyau akwai malamin da kullun sai ya latta makaranta misali akwai malamin da bai zuwa class akan kai akwai malamin da lecturer da sai muku awa uku kawai a semester ne kuna bin shi bashin awa uku sau goma sha hudu sai muku awa shida amma awa shida ba za ku shi ne to kada ku ce to mu mu hakura ba Allah ya isa gaba ka je ka je kawai Allah ya isa akwai malamin da in ya zo aji wani wani sai ya rankwashi wani wani sai ya zafi uwar wani akwai malami mai taurin bashi wanda zai ci bashi a mun ɗaliban shi kibiya akwai malami macuci wanda kai ɗalibin shi ne ce ka kawo mashi bulu yana gina gida ya yi kamar kyauta ka bashi kawai ya fuska ya an shara gwallon ya agonka ya kibiya kai ce da ne ka mai aiki ya kibiya kai mai gyaran wuta ne ka zo gidan shi da gyaran wuta ya ki ba ko adda ba zai baka ba da akwai wannan malama to kada wannan mummuna halin ya saka ce ko ni ba ruwa da shi wallahi ai ya cuce kuɗin ɗinki na haka nan da siyo zare na mai ɗinki bai biya wallahi ba zan ƙara kula shi karka ki cin moriya wannan ilimi kaga shi ya ci moriya abin da kake da shi kai kuma karka cin moriya abin da yake da shi to waye asara kenan kai kai 2-0 kenan ya ci ma kudin dinki ko ba koyi koyi ba ina fata muna gane yace to kada mummunan halin mu da kuka sani ya sa kuke cin moriyan alherin wa qala al-khalil ibn ahmad yace ilam i'mal bi ilmi wa in qassartu fi amali kai aiki da ilimi na ko da ka ga gazawa a aiki na yanfa'aka ilmi ilmin nawa sai ya amfane ka wala yadurruka taqsiri kuma gazawa ta ba za ta fitar da kai ba akwai wani tariki da ya zama mai tsayi bari mai takaita shi tunda na ga yanayin lokaci zai wasu maganganun mun karanta su amma bari mu takaita abin da yake faɗa al-imamu ash-shafi ana ruwaito wata magana daga gare shi da yake cewa isbir ala murril jafa min muallimi kai hakuri da tsacin jafa'in malami fa inna rusubal ilmi fi nafarati ya ce faɗuwar ilimi shi ne in ka guje wa ilimi akwai malamin da za a zo malaman zaure jama'a misali sanda muke zuwa karatun zaure da can a zariya cikin gari muna ɗalibai a jama'a akwai makarantar zauren da za ku je tun an yi sallah asuba ɗin za ku tafi wurin amma Allah kai wasa ba za ka samu karatu saboda ka'idan malamin shi wannan nake share ba gari shi ne sai in kayi wazifa a sanar da ba inda ana gama asuba za a yi wazifa ta tijaniya kuma inda bai ganka ba sanda ake wazifar to ba za ka biya karatun ka bara dan wallahi haka muke zama zauna cikin wazifa kuma yin zalai da ka babu abin da ba iya ba cikin wazifar na lokaci saboda ana gama wazifar ko zai kulle masallaci duk wanda ya zo sai ka tsaya a waje ko ka tafi abinka amma ranar ba za ka biya karatu ko ka san karatu ne ake biyawa kowa one on one to wannan malamin har mukasar ba kai a shi amma da haka jawharatun kamal din sai an karanta ta ko ka karanta ko kai shiru kai ka sani amma dai sai kai wazifa akwai wanda zai fito ya ganku kawai ya wada da ku ya tafi ta sabke shi sai rana ta daga sannan zai saurare ku akwai lafsarar da wata kila wani sai an yi awa daya a time din shi ne shigo aji kuma yana shigowa in ka fita ya rufe ko ba ya ci ba za ka shiga ya ɗau attendance ko ya ce zai yi test duk ba ana wanda rashin imanin ba to duk haƙuri za ka yi har ka gama lafiya kaka ce ka fasa ya ce wa mallam ya ga umurar ta'allumi sa'atan ta jarra a gullar jihar tula hayati wanda ya kasa haƙura da wulaƙancin koyon ilimi na awa ɗaya to sai ya sha wahalar jahilci tsawon jahil wato wulaƙancin jahilci tsawon rayuwarsa idan lakcarar da ya zo yi wannan wulaƙanci wani mai wulaƙanci kace kai na haƙura da karatun nan jami'ar dole ne to har abada kana nan a jami'a ko ba ka taɓa ruwa kwamishina ko ko wani abu kai sai dai ka dinga cewa oh da fa mu da ɗalibai fa a department ɗin nan fa muka yi zuciya ce ka haƙura da haddar saboda malamin bugu ne ba za ka taɓa ruwa alarma ba ba yadda za ka zama makaranci domin fata ta'alimu wakta shababi wanda zai bai karatu yana matashi ba ya ce fakabir alaihi arba'an bi wafati ciki wannan a mushi kabbara hudu kawai kamar gawa ne ya riga ya mutu al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafin shi al-jami' ahkamul rawi wa adab as-sami yayi babi yace babu rifqi bil muhaddisi wa ihtimalihi inda al-ghadab babu da ke bayani akan bin malami a hankali da kuma ihtimal wato ai condonin ɗinsa a jure bala'insa ko da ya fushi ya kawo maganganu mun karanta wasu su za mu tsallake saboda mun sha karanta irin wannan maganganun a wannan majalisi wallahi hamdu daga cikin gashi nan irin maganar Imam Ahmad ibn Hanbal da ya rubuta daga Abu Sufyan Qadi yake cewa mutum biyar lallaba su ake ce da shugaba wanda yake mamugunci da alƙali mai juya maganar mutane da mara lafiya da mata mata aure ko da kake so ka aura yace da kuma malami duk waɗannan sai an lallaba sai an dinga yin an dinga kawo da kai daga rashin mutunci su dan ka zauna lafiya da shi yace shafi'i yake bada labari cewa wasu mutane guda biyu sun je gun a'amashi ɗaya ɗalibi ne ɗaya kuma ɗan rakiya kamar ka wani ya raka ka gun lecturer wani supervisor ka sai supervisor nan sai dinga fushi yana rashin mutunci yana faɗa maganganu da suka fito sai shi wannan ɗan rakiya ɗin bai san malamin yana jin shi da shi kai gaskiya kai kana da hakuri ni wallahi ba zan jure wannan ba shi malamin ya ce masa ya ce masa saboda kai wawa ne ba in kuma shi ma wawa ne irin ka kai ya jure ce lauka da ahmaqa mithluka fa'ala mithla fi'lik wani ya raka ka haka irin da Allah zo ka raka na mujibin su bai zuwa yana zuwa ya rufe kana faɗa wannan shirme ka rubuta baka san komai ba kai wani irin wawa ne ka kuma kana ka iya yin shi kuma na alaji kuma sai ga dan me za ka bata mai lokaci haka wannan sai mai sai da ce wallahi gaskiya kai ka kana duba na mutan jira wannan shi da kai wawa ne kuma da gaskiya ne wawan ne shafi yake cewa an ce wasu yan ɗan ƙuyena Allah ya gafarta malam mutane su taho da gurinka daga gari gari kai ta musu wulaƙanci iri daban-daban to ba ka tsoron kowa ya haƙura da iliminka kawai mutane su ƙyale ka sai ya ce kun idan hamka misluk ya ce da za su haƙura da ilimina da sun zama wawaye irin ka kai da kake wannan magana kai da kake tunanin za a haƙura da ilimina da kai ma waɗanda da su zama ilimina su ba ɗan ƙuyena nan mutumin kufa ne ya haura ya koma ya koma makka da zama ko to a makkar nan haka ake biyo shi daga gari gari ana zuwa ana zuwa wajen su gari gari mutane suka ko guduri suka ko su zauna a makka dan su ci karatu shi in suka zo kuma ganin shi ma ya gagara in ka gan shi ma yi mishi magana ma kana jin tsoro ga kurjini ga masifa ga zai iya maka abin da baka taɓa tsammani ko ya zage ka ko ya aibata ka duk aikin shi khatibu ya ta kawo waɗannan maganganu uku tuna mun karanta sharfu ashabil hadith labaran al-a'mash Sulaiman ibn Mihran da Abubakar ibn Ayyash malaman nan guda biyu da babban malamin hadisi ne Sulaiman ibn Mihran al-a'mash da kuma shi wancan malamin hadisi ne kuma malamin al-Qur'ani da irin rashin kirkin su da irin rashin haƙurin su da irin yadda ɗalibai suke kogoriyo kuma wajen neman karatunsu malam ya takaita waɗannan labaran in mun karanta su babu wani labari sabo annabi taɓa ji waɗannan guda ne ka haɗa kuma da abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn malamin su bukhari shi ma haka yake shi ma malami ne mai wuyan sha'ani babban mutum ne shi ma to duk waɗannan malaman da malam ya gama kawo labaran su anan sai yake to ta'alikin nake so na karanta mana da yau mun ji a'a mashi hakkari yake da shi yake cizon mutane ko ya zauna ya dinga to gashi makaho ne bai gani sosai amma ya zaka zauna kusa da shi sai kai duka ko ya kaki ya tofa dan yana maka gani ga iya juriyarka in in ya ba wani karatu saboda ya ce zai bashi a daji ko da ya dawo ya ce a kwace mai allana ya ce ya ce hudul alwaha min alfasik sai ai na riga ta bala ai ka riga ka kwana a ciki kana ruwa shi na riga na da alina a gidi to duk irin wannan harin da kuka sai ce wa mithlu dalika yurwa an abi bakr ibn ayyash wa abi nu'aym al fadl ibn dukayn wa ghayrihima falam nasma ku ji tariki malai yace ba mu taba jin anna talabata da ilmin sarafu anhu a ce to dalibai sun haƙura da ilimin waɗannan malaman bi su'i mu'amalati saboda ba su da kinki ba mu taba ji ba wa inda ma kanu yazdadu nabihim tamassuka amma dalibai ma ƙara shishige musu suke yi li'annahum arafu qimata ma yatlubuna saboda sun san daraja abin da suke nema fahana indahum kullu ihanatin fi sabili duk wani wulakanci da za a musu suka roka ba komai bane in dai za su samu abin da suke nema bi khilafi ma nahnu nu'anihi fi hadha zaman ba da yake sabanin abin da muke gani a wannan zamani fa najidu li zaman al-shehi an yarfaka bil ɗalibi yanzu ya zama dole ga malami shi ne yake lallaba ɗalibai kan ma da ɗaliban da irin makarantun kuɗi su ci labari saboda ana son kuɗi a hannun iyayen su da makarantun hadda da irin wannan namun integrated da zallan na boko ko ina ana ta kafa malamai dokoki cewa ba a hararan yaro ba a zagi shi ba a tambaye shi abin da bai sani ba saboda iyaye su kawo kuɗi ba haka bane yanzu yace wa illa in ko ba a lallaba yaran ba da ɗaliban ba haraba min sai dalibin ya gudu wata rakan ta'alluma yace na fasa karatu wannan malami wani irin malami wa rubbama talaba almutaallim shaykhahu an ya'tiyahu ila manzilihi li isma'i sai kaga ma wai mai neman ilimi ya kira malami ya zo gidan shi ya koya mishi yanzu ko dalajin birni ya gina masallaci sai duba ya ga wani ustazi ne ya dawo kwanan nan daga Azhar ko Madina ko daga Sudan bai da abin yi sai ce malam zo ka samu na majalis sai zo kullum a dauki dubu biyar a bashi kuma ta shi ta yi wa bashi rago zala ta yi abin shaida ya bi goma shi kuma ya ta godiya an wulakanta ilimi ko kuma daga abuja ma za a bugo maka da allah malam muna so a turo muna wani a samu yaro ne mai hankali muke so zai dinga koya wa yara na karatu da ana rawar jiki daga nan zariya ko kano ko gusau inda da ake fama da talauci ba ba aiki yi sai a tura mutum abuja ya je a bashi dubu saba'in a sa shi a fata ya zauna yana koya mai yara karatun alƙur'ani da kawai ran da za su tafi outing za a tafi irin wuraren nan na wasa na abuja ce to malam yau yaran nan ba za su samu hali ba kawai abu a motoci a rabu shi amma za ka cika sha malam albani allah ya gafarta mana da mu da shi gaba da wata ne ya ce mana ya gamu da wani usaba abuja ko sai ya ce mishi wai kawai shi za ka tuba ne shi alga ta malam wai me nake ta ai zaman ka garin nan ba shi kai shi saba allah zaman ka kawai abuja da irin wannan tunanin saba allah ne shi kai shi yace to yayi tuba yace ka baggarin daga kuma garin ku ayola ka je ka karantar da mutane addini da ka san daraja addini inda kuma ake da bukata to duk irin wannan yanzu haka ake yi ma dalibai na ilimi haka kuma muke wa junanmu ran da nake jin malam da kasani rije ne mu shi ma Allah saka kan yana irin wannan korafa yace yanzu dalibi ne wai in kai wani abu da ba haka yake so ba kawai sai ce ni na fasa sauraron katuwa sai ji duka susuwan kama da yake da su a wayan shi da mamarin shi duk sai ya goge su ba malami ne na Allah wai ya fasa zama ɗalibinka kuma yana gani haka wai ya kawai ya cuce kai saboda wasu sauran katunka da yake wai ce bakon ka yake jama ku duba yadda al'amura suka rikici irin wannan da ake a makarantu musamman na kuɗi ka ga ɗalibai wai an mai da su kwastoma ne da ake cewa kwastoma isa king sun zama kamar sarakuna ana lallaba su idan wani malami ya fushi ya wai bai ba da hada bai da kishi yadda masa zai fara maka masifa a gaban yara shi mu ba mana haka ana wallahi za mu sallame ka ko dole ka ba hankali saboda abinci kake nema tun da aka mai da ilimi ya zama commodity na siyarwa shi ya zama wannan ya wulakanta jama'a abin akwai ban takaice ce wani ma ya tsina billah daga cikin abin da ke ƙara mata ɗoruwa an ɗaliba yi iddu haza min na tambinu ɗalibin yana ganin sauraron karatunka da yake yi to ya ce maki gani ya maka falala ala zalika shekhi yawa ya ce maki malamin ne wahalin majarra ga su nan misalai iri daban-daban iri daban-daban wali an na haɗa ɗaliba fi haɗa zama faƙad al-khilala wal khisala allati tanzamu ɗalibal ilmi ji wannan zama ita ta saboda ɗaliban wannan zamani sun rasa ɗabi'u da halaye na kirki da suka lalunci ɗalibin ilimi su ne halaye da guda uku wahiyar tawadu wal hirsu ala ta'allumi wat ta'zimu lil alimi kankan da kai da kwaɗayin ilimi da girmama malami tunda ɗalibai suka rasa wannan guda uku fa bi tawadu'ihi yanjahu fihi al-ilm in kai tawalu ne zaka samu nasara a ilimi ilimi baya samuwa sai da tawalu wa bi hirsihi yastakhriju al-ilma in kana da kwadayin ne a gun neman ilimi zaka zaka same shi wa bi ta'zimihi yasta'tifu al-alim idan ka san girman malami shi ne zaka lallaba shi to da aka rasa waɗannan guda uku sai aka rasa ilimi zaka mutum ya dade yana sharholiyarsa da sunan neman ilimi bai samu ba saboda bai tawalu bai da kwaɗayin ilimin bai girma malama a cewa yanzu ɗalibai muna da ɗabi'a da mu zauna mai ta gulman malamin malamin ba da ke karanta da da ya bar waje ko za ku da shaftar shi ka cika ai wallahi malam kaza ne ka ji kaza ne yi kuwa wani har labarin gidan shi sai ayi bayan ta biya zauna cikin cikin damuwa yana ta jini randa muke wata magana da ne jita da Allah Allah saki malaya malaya na mun da Allah jinni malaya yake shan wahala ko da dabi har abinci yake sai musu anan ba zai zauna ya karanta da su ya sai musu abinci kuma ba wanda ya san zai taho daga saka dadi yana da mai a motar shi ko ba yi da shi me bari a gidan shi ko bai bari zai zo da kullun daga karfe 8 na safe har azza kuma rana ta yi jiya sa a kawo abinci ci a ci sai rani ba zai da wannan imanin imani na bai kai dan boko ne ni to mu dai haɗu da kai a karatun kawai wanda ne da zan bayar amma kawai in ba oho kai azumi ba za ka ba ka da kai ka sani ni da kawo ka mu ma san da muke zuwa zuciya muke zuwa karatu ba da wata na azumi muke da kafa muke tafiya daga nan tudu ba da zuciya ban san iya samun da nayi ba ni da malamin mai haya haka muke ratsawa ta cikin ta cikin gona Allah ya gafarta mishi muna muna muna musaffa muna tafi muna karatu inda damuna ne haka kafin ka je jikinka ya jike saboda duk ka dira ba har muka daina tun muna jin wahala har muka daina dan ni farko da na fara wallahi kafa kuna tsagewa ma suka dinga yi ko kike ba wanda yake da shi lokacin wanda yake da abun hawa daga alhaji mutala shi ne ke da mashin sai sai malam da shagu yake da wata keke tsohuwa irin ta wasu da amma duka sauran a kafa yake so mun fi mu talatin masu gwada gabuwa kowa da ka sani kowa ban cire maka ba wanda yake damu hawa ka wallahi wani riga ma ta shiga mutane bai da kuma aka je sai an je can ake karyawa da koko da kosai wani bai da kudi koko da kosan ba haka za a je har azara ba shi girgizi ba ba ka abinci saboda in baka yakan ba za ka san darajar ilimin ba wani zaka da ƴaƴan waɗanda kullum ke kawo su makaranta a mota fi a mashin wanda bai da mota ko mashin ya samu mai keke na fi sun yi arrangement da shi duk wata ya kawo su a bashi kaza to shi za su darajar ilimi ba yasa ga sunan duk sun zama wasu aje mota ba da duk sun zama aje ni ko sun da aka fara albani science na taɓa yau malam wannan wani ci malam waɗanda yaran fa gata ya musu yawa ba yaran albani science har yanzu kuma ka ne gata ya musu yawa yan budin ɗin kan da malam abdullahi ba sa shan wahala da ake sha a budin za a basu ne su sha wahala kamar kamar ƴaƴan sojoji to sai su san darajar ilimi amma kawai yaro ya zo an zo mishi da akwatuna an zo da biskit an zo da riɗi kantu an zo da dambun nama wannan fikirki zo ke mai shi ya san wahalar ilimi ilimi da kuɗi zama ba a samun sa da sauki duk wanda ka mashi da ya sha wahala aka dole da shi da ilimi to amma yanzu da ba a shan wahala ya yi sauki sai ka zauna ba a ɗaki kawai ka sa data kai ta gani saboda ɗabu sauki to yi shafi sai za ka shafi sandar da shi Allahun Musa abin da ne kawai sai dai ta Allah kawai zamani da ya riga ya zo bai da kake shi wallahi wallahi lokacin da muke dalibai muna zuwa karatu a Zaria na taba ga muku Allah bana akwai malamin da wallahi kirikiri yace ba zai koya mana karatu ni da wani aboki na sa'adu yace kula shi baro ne yara marasa kunya ku ya za ku shu'ara shekarar ku nawa wala ku rauni shu'aran nan ban samu na koyi ta ba sai bayan shekara wajen 15 daga wannan tabi kai ni ban ma karasa da shawara ba sai a gun malam doya Allah ya gafarta ni shi shi yake zuwa wurin shi kullun da asuba ina karasa da shawara lokacin da yake dole a gidan alwawo bayan ma na dawo daga daga ma NYC ke so tun wannan lokacin kawai tsoro ma nake da adin za ce yaro ne karami ba za ku ci aka ba karatun yara ba to irin wannan na danin nan shi yasa kaga ilimi yayi daraja a da kuma duk wanda ya same shi ya san mutuncin wanda suka koya mishi har yanzu in muka ga malaman mu na primary sai mu tsaya mu bishe su duk irin ajiyar din irin da rashin mu har ga malamin ku na primary yanzu yayi ritaya kuma halama tun da grade ce kawai takardar shi kai yanzu kayi masa kayi PhD kayi degree ka samu kaza ka samu kaza amma har yanzu kana ganin mutuncin shi kana bishe shi amma sai ga yara nan da suka yi albani sai su nan saboda rashin mutunci wa yaro ya ganka kuma masallaci ne gobe yake shiga ya ga principal din su ya ga malam bello ya ga ya ga malam shaibu salu da shaibu da masu gobe sai ga shi shi shi saboda dan iska ne shi wai saboda yana 200 level a geology ko ko ko agri su suka koya mishi annan suka koya mishi alula su koya mai tsarki su koya mishi tada baki suka koya mishi komai da yake takawa da shi amma yanzu bai yake shi saboda bai san darajar ilimi ba ilimin bai taɓa albarka ba wallahi in ma ka ga albarka ko to isa daraji ai mun karanta a baya imam malik yake cewa muna koyan na gaban malamin mu zuhuri kafin mu koyi ilimin su na taɓa ga wasu ranar ce to mu ba mu wulaƙanta malaman mu ba ba mu wulaƙanta su ba Allah shine shaida mun musu iya biyayya kuma Allah ya jarabce mu da ku ko masu wulaƙanta malamai to ku ko ku jira ta ku jarabawa tunda mu mu malaman mu biyayya amma Allah ya dace mu da ɗalibi marasa biyayya ko to ku kuma da kuma da rashin biyayya mu malaman ku to ku jira na ku jira ba shi malam kana mana baki ne ce na muku baki kuma ku bana duniya ina fata wannan baki ya kama ka wallahu musta'an na ganin mun bashi hakan karkuwar kun yawa ko mu tsallaka kawai tsari sai kuma duk sai mu tashi a faslun fil insafi fil ilmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum